Na'am, ah, na'am bismillah mu je. Biya, wala yusalli naka wurin. Bismillah karanta. Eh, wato wanda ya yi taimama zai yi sallah to ba zai yi salloli guda biyu ba daga abin da aka ambata gaba ɗaya. Eh, ah, haka ne? Illa mari da sai dai mara lafiya. Ma'ana ba zai yi salloli gaba ɗaya da aka ambata ba eh, sai dai da da- da taimama guda ɗaya. sai dai mara lafiya shi yana iya taimama ɗaya ya yi salloli daban-daban amma shi mai lafiya saboda rashin ruwa ko wani ɗan larura haka to kowace sallah in ana bin shi sai dai ya masa taimama ta ko da salloli uku ake bin shi to sai dai ya taimama guda uku amma ban da mara lafiya na eh la ya kadiru la ya kadiru alamar silma'i wanda ba shi da ikon shafar ruwan da zararin san saboda wata cuta da jismihi da ke cikinsa mukimin wacce take jikinsa a- a tsaye akan haka eh wa karkila hakika an ce eh shi ma ana so ya taimaka ga kowace sallah daga cikin malaman mazhab malikiya kenan suka faɗa kan su ma hakika an ruwaito daga imamu malik wa jalla tara na fi man zakar salawatin ga wanda ainihin ya tana da sallolin da ake bansa ya iya sallatar su bi tayammamin da yin tema guda ɗaya mutumin da ana bin shi salloli suna su yi to wannan shi malamai sun ce ko da a ce ba mara lafiya ne ko da rashin lafiya ba rashin lafiya ne dalilin da ya sa ya tema ba to wannan saboda ai ya shi amai mantuwa yi to da ka tunda wannan mantawa ne ba sakaci bane shari'a ta mishi rangwame yana iya taimama ya yi ya yi sallolin gabaki ɗaya ko da sun wuce guda ɗaya guda ɗaya eh wata yamma shi ko taimama ana yin shi ne bisa ibi a wuri wanda yake a tsahir mai tsarki ma'ana ƙasar da za a taɓa za a shafa a taimanta kasance ƙasar ta tsarkakiya shi ne duk abin da ya bayyana a bisa zahirin ƙasa ta ƙasa min hana daga cikin ƙasan min turabin da daga bayan ƙasa an ramlin ko kuma wani yashi haka yashi au hijaratan ko kuma ƙasa ƙasa wanda yake da alaman dutse dutse kamar tsakonkwani haka au saukatan ko wani ƙasa irin kamar wanda yake na kamar alamar gishiri gishiri haka abin da yake so ake so ya yi shine nan ya dauki ƙasan ya ya bigi ƙasan da hannayensa ma'ana ya shafa ƙasan ba wai ana nufin ya doke ta doka ba a ya shafa ƙasan da hannayensa to idan ya dago hannayen kuma wani dan abu fa in ta'allaka wani abu ya dan makale bi ma a hannayen na ce na wani abu nafadahuma ya nafda ya karkade karkadewa sassauka ba ya rika yana ta kuma shirin ta kamar wani wasu yara ba a'a. sannan sai ya ɗauko tafukan hannayen nasa da ya shafo ƙasan sai ya shafa fuskarsa da ita kullu dukkan fuskarsa daga matsara gashinsa daga goshinsa matsara gashi zuwa haɓarsa daga gefen kunni zuwa gefen kunni gaba da yana mai shafawa sannan sai ya bigi ƙasa da hannayensa guda biyu biyu su rahu zai shafi han- zai shafi damansa da hagunsa yadda yusra zai sanya yatsunsa na hannun hagu ala a ɗarafi a sabi yadda yusra a bisa gefen yatsunsa na dama haka kenan in ya zo ya bayan ya kai fuska ya dawo ya samu aiki ya sake buga in ya ga ya sanya mene ya ji ala asabi izul yusra ya tsansa ga sana hagu zai sanya sa ala adrafi a gefen asabi izul yumna ya tsansa na me na dama haka kenan na'am sannan sai ya ainihin ja ala abisa bayan yadihi na hannunsa mana a hannunsa zai cuja haka sai ya ja su ya jawo haka sannan sai ya zo kuma bayan ya zo nan zai cucuda sa sannan sai zai koma da cikin wato waje ake fara haka akwai zai tanan bayan sa sai ya haka sai ya taho sai ya murza nan sai ya dawo sai ya shigo da nan sai ya haka ita ma wannan sai ta yi haka sannan sai ta zo sai ta murza nan haka ake ko a lulama sai an murza wurin sai a dawo da shi shikenan an gama na وقد حنى عليه أصابعه wa ƙadmi ne wa ƙarhana haka na alayya asa asariya hatta ya bulugal mirfaqai haƙiƙa yawa eh zai haƙiƙa zai kewata ta yatsun nan nashi zai zai ja yatsun nan nashi na na na na yatsun sa hatta har ya kai wajen marafakansa ثم ثم يجعل كفه كفه على باطن ذراعيه sannan sai ya ja ainihi sai ya sanya tafukan hannayensa ala baɗin zira'a bisa baɗinin zira'insa cikin nan kamar yadda na faɗa ɗin nan in ya zo ya buga ya ɗago ya karkaɗe ya sa a fuska ya fushi ma sai ya sake sawa haka sai ya ɗago sai ya sa sa haka ya taho da su hana zai taho da shi a sassauci a hankali amma in ya zo sai ya murza sai ya taho da baɗinin zira'insa cikin nan kenan shi ne baɗinin zira'i sai ya dawo da su min ɗayi mir mirfaƙihi min ɗayi na daga ainihin naɗo dukkanin cikin murfaƙaihi marafaƙansa na ciki ɗinnan zai taho da shi haka ƙabidan haka yake ƙabidan alaihi a taya bulgar kuwa yana ba fa zai raba yatsun zai ba yana haɗe yatsun in ka taho kai haka za ka tsawo da shi haka in ka taho nan ka zo nan ka murza in ka zo nan nan yatsun naka za ka haɗe su kar ka bude su kabidan ka hade su saboda kar in ka tsinza an ba zan ka bude su ai wani wuri ba zai samu ba eh da hannunsa na dama
ثم يجري sun باطن الدين mai jiri sannan sai ya ci gaba da da tafiyar da baɗin bahamihi ala ظاهر به ala zahiri baha- bahamin yawa ba ba- ba- cikin ba- ba- fatan jikinsa eh, eh, ala a bisa abin da yake na zahirin eh, fatarsa duk ya tabbatar ya ci ga baki da بيده اليمنى na hannunsa na dama ثم يمسح اليسرى باليمنى sannan sai ya shafi ainihin hannunsa na hagu da dama kamar yadda aka yi na ɗazu هكذا فإذا haka nan dai idan ya kai wajen da ake kira kugu مسح كفه اليمنى sai ya shafi tafin hannunsa بكفه اليسرى da tafin hannunsa na hagu mana ya shafa hagu da dama kenan إلى آخر أطرافه zuwa ƙarshen adarafihi yatsunsa ولو مسح اليمنى باليسرى to da kuma fa za a samu matsala a ce ya fara shafan dama da hagu wai wai afwan da zai shafi dama wala musali yumna bil yusra eh da zai shafi dama da hagu واليسرى باليمنى kuma ya shafi hagu da dama كيف شاء biyan da yazo وتيسر عليه kuma ta sauka gare shi وأوعب وأوعب بالمس- وأوعب المسح kuma in dai ya kyautata ainihin shafan la'ajza'u hakan ya isa masa wato wannan bayanin da malai ya faɗa yace ba dole sai haka ba in dai zai yi yadda zai kyautata ko ina to ko bai bi yadda na faɗan nan ba hakan ma ya isa abin da yake nufi kenan na'am فاتن تقرأ dai da kuka yi to Mm. na'am
وإذا لم يجد الجنوب a wa iza mene
إذا لم يجد الجنوب wa iza lam yajid junubu idan mutumin mai janaba shi ma bai samu ruwa ba ya za a yi shi kaga abubuwan da yawa yana son ya samu ruwa ya taimama yana son ya samu ruwa kuma ya yi ainihin wanka shine ma matakin farko to shi kuma yanzu kuma ba a samu ruwa ba ya zai أو الحائض ko mai haila ita tana buƙatar ruwa ta yi wankan tsarki kuma tana buƙatar ruwa ta yi alwala to duka babu للطهر dan ta yi tsarki تيمما ta yammama su biyun dukkanin su kowace ta yi kowa ya yi taimama babu laifi shari'a ta yarda musu su yi taimama kawai وصلى ma ya sallah a hakan kawai kaga babu wankan tsarkin kuma babu alulan to duka taimama ta dauke musu amma in ka samu ainihin ruwa za su yi wankan tsarkin amma ba sai sun sake sallar ba فإذا وجد الماء amma idan aka samu ruwan طهر su yi wankan karshe ta ɗahara ana nufin su yi tsarkin ma'ana su yi wanka ake nufi ولم يعيد
amma sallaya ba za su kaje da na faɗa kenan ko amma ba za su sake abin da suka sallata ba
ولا يدعو الرجل المرأة mutum kare ya je ya taki mata matarsa eh mutum ba zai sa- ba zai taki matarsa ta aure ba na'am la ya dawur rajulun imra'atahu mutum ba zai saki ma- ba zai taki matarsa ba لكن فقع
wanda jinin haila ya dauke mata ba zai ta- ba zai take ta ba aw nifasin ko kuma wacce jinin haihuwa ya dauke mata bita ɗaukura bita yamma don ta yi tsarki ta hanyar taimama kaga ƙa'ida ai idan mace ta samu tsarki a ƙa'ida ai ba wai shikenan majar da samun tsarkin miji zai iya zuwa mata ba dole sai ta yi wankan tsarki to idan kuma aka sarsa ruwa ya zama to taimama ta yi fa kaga taimama yanzu ta yi taimama har ta yi sallah to shi ma ne yake to amma fa karka dina ce maka mai taimama mu karka dina ce maka mace da haila ya ɗauke mata tana buƙatar ta yi wanka kuma ta yi alula ba ruwa sai ta yi taimama taimaman ya ɗauke mata wankan kawai in ta yi taimaman za ta iya yin sallah malaci amma fa ya sani duk mai mata dan matarsa ta yi taimama kawai haka kar ya ce zai je mata dole sai ya jira a har tsawon kwanakin da ta samu ruwa ta yi wankan asalin wanka shi ne abin da malai ke nufi
حتى إذا الماء har sai ya samu wani daga abin da yake daga ruwa wacce za ta iya tsarkaka wanda wanda zai iya tsarkaka wanda mace ta tsarki da shi eh mata ta taharu bi hilmar at wanda mace za ta yi tsarki da shi wani ruwa sai ta nema dan ba kawai saboda an samu matsalar shari'a ta daga mata kafa an ta yi mata yamma shikenan ba shi kuma mijin ta ce a to a shikenan ma a shi mu'amala aure zai iya gudana a shari'a ba ta yadda ba
وفي باب جامع الصلاة
eh eh summa ma ya taharani bihi jami'a ko summa ma ya taharani bihi jami'a sannan ba za su sake yin tsarki su bidin nan bihi jami'a ba su sake yin tsarki ga baki ɗaya ba ma'ana abin da malam yake nufi a nan wurin a na daga na daga janaba wato abin da yake faruwa a nan wurin yake nufi shine idan mace ta samu tsarki to ya zamanto ta yi a jinin hai- nifasi ne ko jinin haihuwa to idan ya kasance haka ya faru da ita to in ta yi wankan a ta yi taimama ta yi ta yi sallah to i- sallah ta ta samu ruwan to in ta yi wankan a guda ɗaya in Allah ya sa ya haɗe mata da kai biyu misali kaddara to zai iya wadatar mata Ko misali mace kamar misali ya ce tana da janaba ya same ta kuma al'ada ya haɗe mata ko kuma wani wanka ya haɗe gaba ɗaya tana iya yin wanka guda guda ɗaya zai iya wadatar mata sannan kuma a nan abin da yake nufi na biyu ma har ila yau a summa ya taɗa ne bihi jami'an wato ruwan da za su samu yanzu da shari'a ta fice ta ba su dama to dukkanin su kowace za ta yi tsarkin da ake bukata jami'a ma'ana su biyu kowace za ta yi wanka yawa eh kowane idan ta samu ruwa za ta yi wanka
وفي وفي باب جامع الصلاة ya zo a cikin babin da ake iya haɗa sallah a shari'a wani abu na daga matsaloli irin wannan da muke bayani a kai na taimama da haka in aka yi haƙuri nan gaba za mu je babin jima da ya ce ba zan sa da bayani a nan ba alhamdulillah
باب alhamdulillah